أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
وكيل على قدمه أي قدامي
دا shugaba sallallahu alaihi wasallama yace wa ana al-hashiru allazi yuhsharu an-nasu ala qadami sai wasu masu fasara suka ce abin da yake nufi da ala qadami din nan za a yi taron alkiyama a gabana duk motsin da aka yi na sani duk abin da ya faru na sani to shine to kuma ka- ka duba ka ga me wannan fadin lamarin nan taron alkiyama fa aka ce malam ba fa taron idi aka ce ba ko taron juma'a ko taron arfa wanda an ka kasa mutanen duniya gida ɗari ba ɗauki kaso ɗaya ba ma a ciki to yanzu ba haka ba ne za a tashi awwaluna da ashiruna duk wanda Allah ya taba halitta na dan adam an tashe shi to wannan ya ya abin yake isa Allah ya ce da annabi walau tara iz tazu fala fauta wa ukhizu min makanin qarib Allah masu tafsiri suka ce Allah ya ce da za ka ga wannan ya rasulullahi da ka ga babban lamari dan adam ya tashi gaba ɗayan mahalukan da Allah yi a tashe su shugaban halitta ya ce sai a sa su a gabana duk abin da za a zarta a kansu na san me zai gudana na san me zai kasance shi ne alaƙud dami ɗin wahauli da kewaye na أي يجتمعون إلي يوم القيامة ya ce ni za a yi wa cincirin do a ran nan subhanallah Hmm.
وكيل قدمي على سنتي da shugaba ya ce yuhusharun nasu alaƙa da mi ana nufin za a tara mutane a kan tafarki na
ومعنى قوله لي خمسة أسماء kaga ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ina da sunaye guda biyar
قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة aka ce ai waɗannan sunayen guda biyar wato akwai su ko kuma tabbatattu ne a cikin littattafan Allah waɗanda suka gabata وعند أولي العلم من الأمم السالفة dukkanin abota ilimi na al'ummatan da suka gabata sun san waɗannan sunayen na annabi
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم an ruwaito shugaba shugaba sallallahu alaihi wasallama لي عشرة أسماء shugaba a wannan ruwayar yace ina da wasu sunaye guda goma وذكر منها داهي وياسي a cikin goman nan yace har ɗaha sunana ne yasinu ma sunana ne Allah ce yasin wal qur'anil hakim to yasinu sinu din nan kaga sai da naji a faru sadiq abin da ya faɗa yace abin da Allah yake nufi ya sayyidu ya shugaba ba kuma wani ne ya gaya masa haka ba Allah ne rabbul izzati wal jalal ya kalli shugabanmu ya ce yasin ya shugaba ya ce ɗaha ma an zalna alaikul ƙur'ani litashqa kasan saboda ina ibada da daddare kafa ta kumbura sai Allah ya ce da shi ɗaha ya ya kai ɗahirul hadi sai ya bashi wannan sunan da ɗa'un da ha'un ya haɗa masa ɗa'un da tara ha'un da biyar ɗa'un tara kenan ha'un kuma biyar kenan ba sha hudu kenan ba to shine sunan alwahau ubangiji mai bayarwa shine sunan annabi ma'ana a gurin ka babu wannan bautar da kake ba ta neman wani abu bace ta shukura ce ga Allah shine ma'anar hakan da ya gaya masa a halara annabi da abin abin da ake nema an samu shehu ibrahim ya ce wa muhammadu rakal abdu na lamunahu da zarar bawa ya riske ka ya samu abin burinsa alaihi salatu wassalam to saboda haka sai manzan Allah ya ambaci ɗaha da yasin
hakahu makiyun mallam makiyu ne ya hakaito wannan
وقد قيل في بعض تفاسير داي أنه يا داير يا هادي an faɗa a shashin tafsirin da aka yi wa ɗahi aka ce fassarar ta ya ɗahiru ɗaɗin ɗahiru ake nufi haɗin kuma hadi ake nufi sai Allah ya goge wannan to kaga shine abin da yanzu a duniya sai a ce to wai wai wai kafiri dama ina zai zo da wani abu na ci gaba Allah.
yanzu duk duniya yanzu ba akan wannan abin take tafiya ba Eh? duk duniya yanzu akan wannan manhajin ake tafiya yanzu da zaka tambayi mutum ma wani me ake nufi da wani abin wanda aka yi wa irin wannan sai sai bai ban sani ba yanzu a ce pos me ake nufi da shi da yawa waɗansu ba su san me ta ƙunsa ba amma wannan manhajin ne da allah ya gaya wa annabi muhammad ce ɗaha to ɗaɗin nan akwai ma'anarta haɗin nan akwai ma'anarta akwai nizami na gudanar nizamin samuwar kaunu a cikin wannan tsarin don haka da aka fito yanzu shike nan duniya ta kama komai yanzu sai kaga an masa wannan abu kar ma jami'o'i da fagagen ilimi su ji labari da hanyoyin sadarwa duk duniya yanzu a haka ake saboda an a cikin ramzin sunan annabi haka abin ya bayyana da Allah bai masa wannan ba ba mu da wannan ka'idar kuma ba za a ci gaba gaba daya a duniya ai shugaba da kaji shau yana cewa huwal kullu minhul kullu badanan wa zahiran to billahi allazi haka ne Mm, haka abin yake to وفي ياسين A cikin- يا سيد a cikin gurin da ya malam maki ya ce ya sinu dinnan da Allah ya faɗa ma'anarta ya sayyido ya shugaba gashi ko yana cewa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda yake karkashin sammai da kasai Allah ya ce wallahi sai ya zo gaba na bawa ne bai isa komai ba amma yanzu kuma kai je ce da wani ya sayyido kai shugaba ne kai fa yasa shehu ya ce ubudatuhu makarunatun bi siyadat ga ka abdu ga ka sayyidu ga ka faqirun ga ka ganiyu ga ka hamidun ga ka muhammadu Allah kara masa tsira da mu
حكاه السلمي عن الواسئي أس- وجعفر بن محمد as-sulami ya hakaito wannan daga wasidi daga Ja'faru dan Muhammadin as-Sadiqu jikan shugaba sayyidina Ja'faru Sadiqu shine taurarin cikin ahlul bait malam Allah ya ba mu albarkarsu
وذكر غيره waninsa kuma ya ambata لي عشرة أسماء ina da sunaye guda goma فذكر الخمسة التي في الحديث الأول sai ya ambaci biyar ɗin nan da muka ambata na hadisin can na farko قال sai kuma manzan Allah ya ce وأنا رسول الرحمة ya ce wa ana rasulun rahamati ni ne manzan rahama Mhm.
ورسول الراحة ni ne annabin hutu sai an same ni za a huta in ba a same ni ba ba a huta ba akbar sau ya ce walar su'arar ta'arisa ƙabilin likayi ina bacci zai samu ba a sadu da kai ba ina hutawa za ta samu ba a riski lamarinka ba to shi ne rasulun rahati annabin hutu shehu gibrima in ya ga mutum a masifar wahala ya ce kai ba ka san manzan Allah ba ne kai me ya same ka baka san hanyar hidima ka fita daga masifan nan ba aka zauna cikin wahala to sai an samu rasulun rahati sai hutu ya zo
wa rasulul malahi ya ce kuma ni ne annabin yaƙi malam an haɗa kishiya biyu ya dahu humal haddani lil ba'as wan nada ya nubani fil ma'ana anil muzni wal muda yace girgijen sama wakilcin hannun annabi yake yi duk wata wuka da wani bom da wata bindiga wakilcin hannun manzon Allah suke yi shine shine rasulur rahati kuma shine rasulul malaiki annabin yaki
wa ana na mukafi Ni- baitun nabi'ina ni ne muka fa na biyu bayan annabawa duk sai da annabawa suka zo sannan na zo na rufe kyauran nubuwa gaba daya
wa ana qayyimun ni ne kayyumu in ji shugaba
wal qayyimu al jami'ul kamilu abinda ake nufi da kayyumu shine wanda duk taskar Allah shi ya tarar da ita duk kayan ubangiji an kaga sun fito an yadda an karba to wanda isa hannu aka fitar da su sai annabi Mm. in ya tsaya ma shikenan Mm. Mm. shine aljami'u alkamil cikakke kuma wanda yake ya tattare komai
kaza wajadtu wa lam arwihi haka nan na, na same shi amma ba ruwaito shi ne ba wa ura anna sawabahu qutam amma ina ganin ƙayyimu ɗin nan asalin yadda sunan yake shine kusamu ba ya ba ce sun caci a ce kusamu sunansa kenan
kama zakarnahu ba'da an al harbi kamar yadda muka ambace shi daga harbiyu an ce sunansa kenan a cikin gidan cikin gidan su a halil baiti gaba ɗaya kusanmu suke ce masa wanda itare albarkar duniya da lahira Mm, sallallahu alaihi wasallam
wa huwa ashbahu bit tafsiri shi ya fi dacewa da tafsirin da aka yi wa qad waqa'a aidan fi kutubil anbiya'i haka ma sunan nan ya tabbata a cikin littattafan annabawa قال داود عليه السلام annabi dawud alaihi salamu ya ce اللهم بعث لنا سيدنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة ya ubangiji ina roƙonka ka aiko min annabawa annabin Allah ne fa yake wannan addu'a Allahumma ba'ath lana sayyidina Muhammadan a cikin a cikin zaburar a cikin zaburar annabi Dawuda wannan addu'ar Allah yake yake koya musu Allahumma ba'ath lana sayyidina Muhammadan Allah ka aiko mana da shugaba Muhammadu muqimus sunnati wanda sai ya zo ne hanyar rayuwa za ta miƙe gaba daya an bai zo ba halaka za a yi shi ne muƙimus sunnati annabi ibrahim rabbana wa ba asfihim rasulan haka ya faɗa bayan da ya gama aikin ginin ka'aban nan na askantu min zurriyati biwadin gairi zai zar'in za zuri'a ta nan na ajiye su a wadin da ba ba komai to na ajiye su a nan to aka ga da ba dan shi ya san lamarin hanya ba ai da wani ne sai ya ce to Allah ka sa ƙasarsu ta zama mai abinci abinci ya dinga fitowa a dinga samun 'ya'yan marmari su dinga noma a sai ya ce a wannan hanyar ba ita ce abin nema ba akwai inda in aka bi to abincin ma sai dai a dinga kawo musu ba ma sun sha wahalar yinsa ba yauwa sai ce rabbana wa ba'as fihim rasula malam sai shugaba isa sauka a nan yanzu da shugaba isa sauka a wannan zazar malam ya kake ganin arziki yanzu eh ya kake ganin arziki a nahiyar da shugaba yake arzikin ya yi yawa ba yana yawa ka je ka ga yadda wadin ne gairu zai zar'in amma kusanmu yana nan to ka taba jin sanyi a duniya a mai daɗi irin wannan go? ka taba ganin abinci mai kyau a duniya irin nan idan ka je wannan wadin ka dawo sai ka ga abin da ake ci a can da wanda kake ci a nan kamar mai rai ne da mutunci saboda a can akwai kusanmu yana nan alaihi salatu wassalam Allah ya nuna wannan ayar sai ka ga kantunansu kamar ba wai dan su shiri ba suke hada wannan kayan saboda albarka annabi muhammad shine rasulun rahati yau duk inda sansa itaru gurin haka zai dawo ko kai ne kake yawan yi masa salati billahi allazi wahala dai ka rabu da ita ko kai ne kake ayyukanka da manhajin hanyar rayuwarka kake daukan hanyar shugaba to sai Allah ya kula da kai sai ya kula da bayanka sai ya azurta ka ya azurta bayanka to wannan baya sabawa to kar ya kuna liqayyimu bi ma'anahu to akan ce qayyimu din yana ana fassara shi da ma'anarsa warawan naqash anhu sallallahu alaihi wa sallama naqash ya hakaito daga shugaba sallallahu alaihi wa sallama li fil qur'ani sab'atu asma'in ina da sunaye bakwai cikin alqur'ani inji shugaba ja qur'ani an kira ni da suna guda bakwai
sayyidina muhammadun an ambace shi da suna muhammadu a qur'ani wa sayyidina ahmadu an ambace shi da sidi ahmadu wa sayyidina yasin an ambace shi da yasinu wa sayyidina dahi an ambace shi da daha wa sayyidina al-mudaththir an ambace shi da mudassiru wa sayyidina al-muzammil an ambace shi da muzammilu wa sayyidina abdullah an ambace shi da saidi abdullahi da sunayen sani ba Well,
wa fi hadithin an jubair bin mudhim radiyallahu anhu cikin wani hadisi daga jubairu dan da yin Allah ya ƙara yadda a gare shi hiya sittun aka ce ai waɗannan sunaye guda shida ne sayyidina muhammadun shine sayyidina Muhammadu wa sayyidina ahmadun shi da kuma sayyidina Ahmadu wa sayyidina khatimun da sayyidina Khatimur Rusuli ba aka ce ma ma Muhammadun illa rasulun ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyi to khatamun nabiyyi na sunansa ne Mm, a ƙur'ani sunayensa ai sun fi ƙarfin alasafta su ma suna nan da yawa suna nan da yawa yanzu Allah ya ce an yi hasudunan nasa alama a tahumullahu min fadlihi ya naga su ne wa annasu hasada ne saboda abin da na bawa annasu annasu fa manzan Allah kenan sunansa ne mutane haka Allah ya ce masa nan Allahu akbar Allah ya girmama shi shehu ya ce wa akramahul maula ajalla karamati Allah ya girmama annabi mafi girman girmamawa
wa sayyidina aqibun
a ƙur'ani an ambace shi da aqibu to duk can din ma da an ambace shi da su sannan ga wasu sababbin nan kuma Mm.
wa sayyidina hashirin an ambace shi da hashiru wa sayyidina mahi an ambace shi da mahi wa fi hadisi abi musa al-ash'ari ya zo a cikin ha- hadisin nan na abu musa al-ash'ari أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء ya ce idan muna zaune a gurin annabi sai ya danga gaya mana ina cewa ku gane suna na kaza suna na kaza suna na kaza ɗaya ne musu wannan karatun
فيقول sai ya ce أنا سيدنا ce محمد ni ne shugaba muhammadu
وسيدنا أحمد ni ne sidi ahmadu وسيدنا ni المكفي ne mukaffa وسيدنا الهاشم ni ne alhashiru وسيدنا نبي التوبة ce ni ne nabi taubati annabin tuba in kaga Allah ya yarda da mutum ya karɓi tubansa to ni ne a tsakiya الله أكبر.
in ba ni ina ruwan Allah da mutane
وسيدنا نبي الملحمة ni ne annabin yaƙi malam Allahu akbar
وسيدنا نبي الرحمة ni ne nabiyar rahamati
ويروى المرحمة ce ni- والراحة ni ne annabin rahama ni ne annabin hutu
wa kullun sayyihun insha Allah to kowanne dai ingantacce ne in Allah ya yarda wa ma'anar muqafi ma'anar aqibi ma'anar muqaffa shine ma'anarsa ta al'aqibu
wa amma nabiyur rahmati amma sunan annabi nabiyir rahmati wat tawbati da aka ce shine nabiyut taubati wal marhamati shine nabiyul marhamati wal rahati shine nabiyur rahati faqad qala Allah ta'ala ai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Hmm, to ji Allah ne gaya mar haka wa ma arsalnaka ai ba mu aiko ka ba ya rasulullah illa rahmatan lil alamina yanzu magana fa tafi karfin musulmina tafi karfin muminina tafi karfin bani adama gaba daya tafi karfin jamadatu tafi karfin mahasusatu da ma'anawiyatu duk waɗannan abubuwan yanzu ba Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah duk inda nake rabbul alamina kai rasulul alamina ne kai rahmatul alamina ne a wurin to yanzu wannan wannan girma da yawa yake shi kuma fa ubangiji so yake fa mutane su fa dinga gane wannan abubuwa Hmm? su dinga gane su kar a je gun Allah ba a fahimci zurfafan ilimai kan sha'anin manzan Allah ba. kaga ubangiji fa yana gaya wa manzan Allah yana cewa wa zakirhum bi ayyamillah ka dinga tuna musu kwanukan Allah yanzu ina ne ayyamun lahi mala ayyamun lahi an aka yi magana ayyamun lahi ai annabi kenan din numfashinsa da duk ranar da ta fito ta faɗi a kansa tana cikin ayyamun lahi duk motsin da i muradin Allah ne duk kawaicin da i muradin Allah ne wannan annabi da ban mamaki yake shirin Allah ne fa Mm. shirin Allah ne Mm. nan rada ta ubangiji take kallo su Allah ya ce kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullah zuwanka shine dan ka zama rahama ne kai ga kaunu gaba daya amma ka ji fashe yake wa ma arsalna min rasulin illa li yuta bi iznillah duk wani manzo da na aiko ina aiko shi ne babban manufa ta cikin aiko kowanne kawai ya zo ce ni kwaya ɗaya ne ba ni da abokin tarayya a bi shi kan wannan shi kenan an gama sai ce amma kai zuwanka ba maganar a zo a ce ka ce kaza ka ce kaza ba na aiko ka ne ko su wanda na aiko ka gurin nasu sun gane ko ba su gane ba na aiko ka dan ka zama rahama ne kai ga talikai gaba ɗaya talikai ba a walimu fa abin ya fi ƙarfin wannan duniyar da muke ciki duniyoyin Allah da wanda ba wanda Allah ba wanda ya san adadinsu sai Allah manya-manyan halittu na Ubangiji masu ban tsoro da girma ka duba ranan nan fa da take haskaka mu rana da take haska mu yanzu ta ninka duniyan nan sau miliyan sau miliyan ɗaya rana to a a cikin taurarin da Allah ya halitta akwai taurarin da ya ninka rana sau tiriliyan goma shi kadai ba amma Allah ya ce kai dinnan Muhammadu kai ne gatan wayannan gaba daya an ba dan kai ba da na kwankwaza su Allahu akbar to shine Allah ya faɗa yanzu ƙarfin waɗannan zantuka ina dan adam zai gane su na zai gane su shugabanmu zai yi magana a ce an yi hada da ilimin wannan magana ta zai yi isa komai na shugaba duk ranar da ta fito ta fada a kansa to akwai wani muradin Allah a jikin wannan ranar adadin kwanakin da i gaba daya da adadin satuttukan da ya yi da adadin she- watannin da i da adadin shekarun da yi sai da halar Allah ta kalle shi ta ce la'amurka innahum lafi sakaratihim ya amahuna na rantse da rayuwarka ya rasulullah duk sakan din rayuwarsa Allah ya rantse da shi duk awar da mintin da yake cikin rayuwar annabi akwai abin da Allah yake nufi zai yi a wannan sakan ɗin saboda haka shi sa kalman nan ta shehu ba ƙaramin kalma ba ce da yake cewa habaka ilahi ma ya fito makala Allah ya baka abin da ya riga ya fi ƙarfin bil adama saboda shi ɗan adam iya abin da zai yi da baki ne zai faɗa shehu yusuf na buhari ya ce mu ba mu da wata hanya da za mu iya magana sai dai mu faɗi alifin zuwa yawo harafan hijaiya kai kuma abin da Allah ya baka ya fi ƙarfin baki ya iya faɗas a cikin halitta kaf baka da kamanceceniya to shugaba haka yi kamala isa za ka ga waɗanda idan wani faizi daga halararsu ya zo ya kwararo sai su zaɓi su koma daji masu zauna masu rabu da mutane ko kuma ga su a cikin mutanen amma kai da ganinsu kasan ba tare da mutane su kyau saboda wannan zuciyar ta ɗauki wani haske waɗansu sahabban nan sai suka mai da ransu ba a bakin komai yake ba akan annabi ba a bakin komai yake ba nala yi musu tarbiyya mai ban ta'ajibi yi musu tarbiyya
وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة kuma kamar yadda ubangiji ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa shi shugaba shine zai tsarkake su kuma isanar da su karatu ya sanar da su kuma hikima Allah ne faɗa haka shine da ya aiko shi kaga ran da izo mala'ika izo sai ce da shi ikira da bikari'in sai ya kuma ca da shi ikira ikaratu to a ta ukun ne da ice ma ana bikari'in to me kake so in ɗauka in karanta shine fasarar ma ana bikari'in me ya za a yi karatun ta wata siga kake ganin ni zan yi karatu so dai mutane iya karatunsu shine su yi rubutu a ɗau alƙalami a ja alifin a ja ba'un a ja ta'un a yi haka a har haɗa nan kalma ɗaya ke nan ma'anarta kaza to ya ake so na yi sai ya ce a ikira a bismi rabbika bismi rabbika lazi halaka ka yi karatun nan da sunan ubangijinka ba da sunan ubangijinmu ya faɗa hakan nan ba sai ce da sunan ubangijinka sai ce allazi halaka wanda ya halitta to a wannan karatun da shugaba zai yi zai yi karatu da sunan rabbu wanda i halko ma'ana a san da fara karatu a allan da ya karanta ya karanta ilimin halko gabaki daya ba maganar halarar annabi adamu da aka ce wa allama adam al'asuma a kullaha hazaratul asma'i a ina wala ai shi yanzu da aka zo a wannan daƙiƙar wacce Allah irin da rayuwarsa daga farko zuwa ƙarshe a daƙiƙar farko na fara karatunsa ya karance sirrin halku da sunan rabbul izzat wal jalal kenan zalla akwai abin mamaki shugaba akwai isa sa'ad bin rabi'i ya gaya musu yace kun ga yanzu da aka caka mun maki na fadi jini ina zuba to an kuma yaye min hijabi na gane waye shugaba kar ku yadda wani abu ya taba shi wallahi na gane da shi Allah yake sha'ani in kuka sake wani abu ya taba shi to ku nemi wani gun da za ku amma kar ku zo lahira za ku gamu da Allah na shugaba ba abin wasa ba ne karatu kake yi kai mai karatu ne ko mai lacca ne kai ko mai yabo ne kai ko mai kai to ka dinga sanin me za ka yi in ka zo gabansa da shi dukkan rijalu suke samun alkhairai da shi dukkan mazaji suke samun albarka nan mun karanta irin yadda su sahabbai wasu da suka zauna suka ga kaga sahabin nan abdullahi bin mu'az kaga yaran da ije shugaban halitta sa'ad bin mu'awiya ya ga manzon Allah ya taho da shi da usamatu akan jaki guda daya ce a ba zai yiwu ba yace a dauko jakinsa a gyara shi shugaban halitta ya hau itafi akai aka dora manzo Allah ya ce da wannan sahabi zo ka hau mu tafi tare an muka je sai ka dawo masa da jakinsa ce da shugaban halitta ba zan hau ba ya ce dama ba jakin gidanku ba ne ba ma kai za ka hau gaba ni goya na za ka ya ce wallahi ba zan hau ba ya rasulallah to ko ka ko ba za ka raka na ƙasa ba sai dai ka hau ko kuma ka koma gida ya ce na zaɓin koma gidan ni in hau abin hawa tare da kai zan ya ba saboda Allah ya ne musu wani kashafi na wani abubuwa hakan idan suka shiga cikin wani tafakkuri na shugaba sai su fita daga da'irar hissinsu ba an faɗa wani sahabi ya da daga yaƙi watansa hudu mala ya dawo zo ya samu iyalinsa tana munna ya dawo daga yaƙi shi kenan sai sai ta shishirya abinci ta yi shiri ta yi komai tun da ta zo kusa da shi ta zauna ta ga ya sun koyar da kansa ina ta tunani sai ta ga alfajir ya keto lafiya ka ko baka da lafiya shi da Allah ke haƙuri wallahi na manta akwai ki ne shi isa tunanin manzan Allah yake na'ala sai shawo ya ce ala fasgini jaharan مدام المحبة الأمين الذي يمضي بأقل فلم يبكي ke wannan annabi ya kwashe hankali na ya tafi da shi ke bai ban min ragowar kwayar zarra na hankali ba duk hankali na yana kansa aka yake kuwa aka yake Allah ba mu albarkacin su ta ويهديهم إلى صراط مستقيم kuma shine wanda zai shirye su isu akan tafarki madaidaici kaji fa yuallimuhumul kitaba wa yuzakkihim a yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yahdihim ila siratin mustaqim kaji fa innaka وبالمؤمنين رؤوف رحيم amma ka san cewa innaka la tahdi man ahbabta tana nan نعم
ba fa za ka shiryi wanda wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man ya sha'u to amma kuma gashi Allah yana cewa wa yahdihim ila siratin mustaqim ya kuma nanatawa yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ci na rantse da girma na da buwayata kai kadai ne kake shiryar da bayi kan tafarki madaidaici to a wani irin manazulu manzo Allah yake manzila manzila martabobi iri iri iri iri har suna da Allah yake magana da shi in an baka da iya maganar wannan sai sai ka sa- samu cewa ashe baka san komai a duniya ba in yi magana da shi da wannan harshen can yi magana da shi da wancan harshen can yi magana da shi da wancan harshen can yi magana da shi da waɗansu harsunan iri iri ga suna abubuwa ne ga sunan ƙur'ani ne kuma